أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو أكو قوة شعبان هجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبو لدريه دو تتلاتين دا أكو ودتي دي دي da 23 ga watan 6 na shekara ta 2012 za mu tashi darasi na 50 darasi na 67 a cikin karatunmu na iziya wanda insha Allah wannan karatu zai zamanto bayan sa za mu sati mai zuwa insha Allah za mu karatu daya mu gama mabahithuz zaka sannan in ba mu gama ba mu ƙara sati na sama to sati ran 24 ga watan sha'aban wanda zai zama to asabar uku kenan daga yanzu bayan sati uku ran 24 ga watan sha'aban a zami karatun da yake saboda kusatowar azumi za mu yi karatun ranar 24 asabar kenan da ran 26 lahadi kenan da ran 27 litinin kenan mu karanta abubuwan mu karanta babin azumi baki daya sai zaman to mun gama hukunce hukuncen azumi tunda za mu shiga cikin azumin ya zo a daidai gaba kenan a cikin lissafin littafin saboda haka lahadi ta 27 ai ta 25 ba za mu yi karatun tafsiri ba haka za mu kara da ranar litinin ta wannan mako ranar 26 kenan sai ya zamanto mun yi darasi uku mu gama a jere insha Allah domin mu gama a babin azumi baki daya ya zamanto mun shiga cikin azumi da bayan gama da sanin hukunce hukuncen azumi bayan azumi kuma insha Allah sai mu koma mu dora daga nan daga littafin hajji na'am sabar 25 a kalanda kenan a kalanda amma a sanarwar a sanarwar sarkin musulmi yau uku ga wata saboda haka rana asabar 24 kenan tunda watan rajab watan rajab cikayi watan rajab cikayi ba a kawo sanarwar cewa an gan shi ran 29 ba don haka daga fadar sarkin musulmi an sanar cewa yau an sanar cewa abin nan ranar laraba ran laraba kenan shine ɗaya ga a ran alhamis shine ɗaya ga wata alhamis shine ɗaya ga wata to za mu tashi sabon fasali a karatunmu na yau yace faslun fi bayani man tusrafu lahu zakka fasali a cikin bayanin wanda ake sarrafa zakka ya zuwa gare shi wato wanda ake bada zakka gare shi wannan yana daga cikin shine yawanci mabhafi na kusan karshe a cikin kitabuz zakka bayan ka san an bayyana sharuɗan zakka an kuma bayyana sinfin wato kasa-kasan dukiyar da ake karɓar zakka daga cikinta da kuma kasan zakkar da ake karɓa a kowane kaso na a kowane iri a kowane nau'i na dukiya to sai kuma a yi bayanin yaya ake bayar da ita wa ake bama a bayanin ya zo a cikin alkur'ani ne alkur'ani yakan bayyana mai haƙƙi ya bayyana haƙƙin da za a bashi kamar magada ya bayyana suwaye magada da kowane magaji kasan da za a bashi ko kuma ya bayyana masu haƙƙi amma ba zai bayyana abin da za a basu ba kamar wanda za a basu zaka ya bayyana waɗanda ake ba mu zaka amma bai ce kowa ga abin da za a bashi ba sau da aka aka bashi ga ijtihadin da mai bayarwa da kuma sarki na musulmi ko kuma ya bayyana abin da ake bayarwa amma bai bayyana wanda ake bamu ba shine kamar kafara kamar kafara ya ce za a fitar da ita a cikin alkur'ani suna ta bayyana cewa miskinai ake bama kamar kafarar zihari kamar kafarar rantsuwa kamar kafarar kisan kai a afwan kafarar rantsuwa kai da kisan kai babu kafarar ciyarwa to a nan wajen a bayanin waɗanda suke cancanta a basu zakka yace tudfa'u li ahadil asnafi thamaniya almadhkurina fi qawlihi ta'ala innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini al aya ana bayar da zakka ga dayan sinfi ga ɗayan kaso guda takwas waɗanda aka ambace su a cikin faɗin Allah ta'ala inna masadaqatu sadaka kadai tana tabbata ne mulki ce ga alfuqara'u wal masakin ayan nan ta suratul tauba Allah ta'ala ya ce inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakina wal masakini wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibn sabil su su takwas fuqara da miskinai da al'amilina 'alayha masu aiki a kanta wal mu'allafatu qulubuhum da wanda ake nema a hada wato a tattara zuciyarsu zuwa ga shiga musulunci a ije sharrun su a wal gharimina da wanda suke cikin bashi wa firri wa firri wanda ake bayarwa don a yanta su daga cikin bauta wal gharimina da kuma wanda suke cikin bashi wa fi sabilillahi da kuma domin daukaka addinin Allah domin jihadi wa ibn sabil da dan hanya su su takwas ya kamata kowa ya haddace waɗannan yadda suke sauraka za mu karanta su da bayani sannan mu ji abin nan mu haddace su su su takwas ɗin nan kun ga bayanin ba a sunna ya zo ba balantana ka'idar balantana a ce a mazhaba ma ya zo sunna ma bata bayyana ba aya ce ta alkur'ani ta zo ta bayyana don a nuna cewa ka san daga Allah yake Allah shi ya san mu Allah ya san mutum shi yasa bai kyala annabi sallallahu alaihi wasallam ma yayi ba shi da kansa yayi mutum akan dukiya ba kyau akan abin duniya mutum ba kyau sai ce kaji ma sai kaga waɗansu sun zama to dalilin halakarsu sai su shiga cikin haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam ce kaji ma ya raba ma ga waɗanda ga ga waɗanda yake so su yace zai bama sai zaman to raban Allah ne da kansa ya raba saboda dukiya mala dan adam innal insana khuliqa halu'a haka mutum yake kan sha'anin abin duniya mutum yana da hadari shi yasa sai Allah da kansa ya raba bai bar hukuncin ga annabi ba ya rabba ya bar shi ga kansa jalla wa'ala al'awwal kashi na farko alfaqir faqiri alfaqir ya fassara shi da cewa huwa alladhi yamliku ash-shay'a al-yasir alladhi la yakfihi li'aishihi shine wanda yake yana da dan abu ya mallaki wani abu amma kadan wannan abin layak fihi li aishihi baya isarsa ga rayuwarsa wa in kana yamliku nisaban la yaqumu bihi wala bi iyalihi fa inna lahu an ya'khudha zakka koda ko yana ya mallaki dukiya mai yawa da ta kai nisabi amma wannan nisabin ba zai iya tsayuwa da bukatunsu ba da bukatunsa ba wala bi iyalihi wala bukatun iyalansa fa inna lahu an ya'khudha zakka zai iya karban zakka wannan shine al-faqir yana da shi amma abin da yake da shi bai ishe shi ba daga wato a man faqara bahruhu wanda bayansa ya kare ya kare baya iya motsi da zai samu abin da zai ishe shi daga nan aka samu alfaqir kaso na farko kenan athani almiskin na biyu miskini wa huwa ahwaj min alfaqir shi bukatarsa tafi bukatar fakiri wa huwa alladhi la shay'a lahu jumlatan shi wanda bashi da komai bashi da komai aw miskinan za matraba miskini wanda yake ya dan faru da turbaya bashi da komai wa yushtaratu fihi wa fil faqir al islam wal hurriya sharadin su da fakiri da miskini musulunci da yanci dole sai musulmi ba za ka ɗauki mutum don kaga talaka ne amma ko ba musulmi ba ne kace za ka ba shi zakka sai dai ka ba shi da wani dalili ba da dalilin talaucinsa ba in talauci ne in talaka ne sai idan musulmi ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu ala fuqara'ihim a karbi zakka daga mawadatansu mawadatan suwa musulmi kaga ba a karban zakka daga wajen kafirai fa turaddu ala fuqara'ihim amma yadda ita zuwa wajen fakiransu suwa kenan su dai musulmin da aka karɓi zakar daga wajen mawadatansu sharɗi na biyu alhurriya ya zamanto ɗa ba bawa ba saboda shi bawa an ɗauki nauyinsa bawa haƙƙin sayyajinsa ne akwai sauran sharaɗai wanda za mu yi bayaninsu kafin mu zo wajen sauran sharaɗin za mu koma wajen ma'anar faƙiri da ma'anar miskini saboda abu ne wanda yake an yi saɓani tsakanin malamai kun ji dai mazhabar malik faƙiri yana da shi amma bai ishe shi ba miskini ba shi da shi sam to sauran malamai sun saba ma maliku anan suka ce miskini shine wanda yake da shi amma bai wadace shi ba fakiri ko shine wanda ba shi da komai miskini ya fi bukatuwa bisa aya fakiri ya fi bukatuwa bisa miskini akwai fa'ida wajen wannan tamyizin shi yasa zan tsaya ne bayani a kansa miskini a cikin alkur'ani Allah ya ce amma safinatu fa kanat li masakina ya'maluna fil bahri kwale-kwale da kuka gani kwale-kwale din nan ya kasance ga miskinai da suke aiki a cikin teku kaga ya sifanta su da maskana ya ce miskinai ne amma kuma suna, suna, suna da kwale-kwale saboda haka za, a ce su ne miskini shi wanda ba shi da komai suna da shi sai dai bai ishe su ba suna da shi sai dai bai ishe su ba saboda haka sun fi wadata bisa fakiri fakiri shi ne wanda ba shi da komai shi maliku ya amfani da kalmar larabawa yana a cikin abinda larabawa sukan ce ammal faqirul ladhi kanat hulubatuhu wifqa al-iyali wa lam wifqa al-iyali wa lam menene tufam wa lam yaqalahu sabadu shi fakiri shine wanda yake na da wato akuyar sa wanda yake tatsan nono a cikin ta nonon iyakar bukatarsa iyakar bukatar iyalinsa walam yabqa lahu sama walam yutrak lahu sabadu bata bar masa komai ba bayan wannan kaga kenan fakiri yana da shi sai dai bashi da abin da zai ishe shi gashi nan yana da akuya wanda yake tatsan nonanta ta ishe shi da shi da iyalinsa bayan nan bashi da abin da bayan nan ba za ta baya masa wata bukata ba saboda haka malik ya tafi akan wannan wannan magana ce ta larabawa tunda kuma alqur'ani ba larabe ne saboda haka ya ɗauki wannan ma'ana abin da ya samu ne yake da muhimmanci saboda in ka kula inda aka yi magana kafara a cikin nususul kitabi wa sunna ana maganan miskin ne it'amu asharati masakina min awsati ma tud'imuna ahlikum aw kizwatuhum a wajen kafarar bihari faman lam yajid fa it'amu sittina miskinan ko ba haka ba to kaga idan kace miskini shine ahwaju bisa fakiri kaga kenan wajen fitar da wajen fitar da zakkar wajen fitar da kafara sai ka nemi wanda sifar cewa bashi da komai amma idan ku kace miskini shine wanda yake da shi amma baya isarsa kaga fakiri ma an ka bashi yayi domin dukkan fakiri miskini ne ko ba haka ba to shi yasa zaka ga saboda in dai wajen nuna bukata ne yayin da qur'ani ya zamanto ya wadatu da ambatan miskini dan ya nuna in an ambaci miskini fakiri ya shiga ciki fakiri ya shiga ciki kuma shi yasa aka fara ambatan fakiri saboda bukatarsa ta fi tsanani kafin a fara ambatan miskini domin miskini yana da shi sai dai bai wadace shi ba amma fakiri ba shi da komai to musamman wajen sha'anin kafarar zihari shi yasa wannan yana ɗaya daga cikin fuskoki da yake rinjayar da mazhabar jamhur akan mazhabar maliku an fahimta saboda haka miskini shine wanda yake yana da shi amma bai wadace shi ba ko da dan albashi ne yana albashi kafin wata ya cika kaga yana da shi kenan ko har yana da albashi yana da zaman amma kafin wata ya cika sai ya ci bashi kafin wata ya cika sai ya ci bashi idan aka biya na albashin azame ya sake cin wani bashin in ba wata hanya ta shigo ba wannan bashin haka zai tabbata cikin bashi to kaga wannan miskini ne za a iya bashi zakka duk da yana da aiki dan albashi ne to fakiri ko shine wanda shi bashi da komai ma bashi da komai to sharadin a bashi zakka sharadi na farko shine yace musulunci dole sai musulmi ba a ba zimmi daga cikin zakka saboda sifar talauci sai dai a bashi da sifar mu'allafatu qulubuhum wanda zai zo amma dan ana ganin cewa shi mabukaci ne ba za a bashi zakka ba kamar kana da kana da mai maka aiki a gida ba musulmi ba ko direba ba musulmi ba kace dan saboda bukatarsa saboda fakiri ne bari ka bashi daga cikin zakka in ka bashi zakka ba zakka bace ba sai ka sake fitar da ita saboda ba a ba shi zakka da sifar talauci sai dai da sifar ta'alif a janyo zuciyarsa zuwa ga musulunci sharadi na biyu ya zamanto ɗa ba bawa ba ba za mu yi zurfi a cikin wannan batun da yanzu babu sifar bauta sharaɗi na uku ya zamanto ba wanda ciyar da shi ya hau kan wanda zakkata waje ba a kansa ba kamar ɗa ɗa wanda bai balaga ba kana da ɗa wanda bai balaga ba kaga dole kai za ka ciyar da shi to ba za ka fitar da zakka ka ce daga cikin zakkarka bar ka biya masa kuɗin makaranta ko kuma daga cikin zakkarka bari ka bashi a yi masa kayan sallah ko ka bashi kudin da za a rinka bashi na kudin tara na zuwa makaranta tunda ɗanka wajibi ka ciyar da shi ba za ka bashi daga cikin zakka ba haka zalika matarka matarka ciyar da ita wajibi ne don haka ba za ka bata daga cikin zakka ba saboda kowanne daga cikinsu mawadaci ne da wadatarka tunda kai ne za ka ciyar da shi saboda haka ya zama to mawadaci don haka ba za ka bashi ba haka zalika iyaye shine uba da uwa su ma in fakire in sifar talauci ta tabbata a kansu in sifar talauci ta tabbata a kansu to ba za ka ba su zakka ba saboda da matsayinka na mawadaci dole su zamanto mawadata duk bukatar su dole ka biya saboda ka zamanto ba mabuka sun zamanto ba fakire ba kenan na haka ba za ka ba su ba amma sauran yan uwa kamar kani kamar wa kamar baffa kamar mace in za in tana da zakka za ta fitar mijinta mijinta za ta ciyar da shi ba haƙin ne ta ciyar da shi ba za ta iya basu daga cikin za iya basu daga cikin zakka bal amma fi so tunda Zainab al-Thaqafiya matar Abdullah ibn Mas'ud ta je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya Rasulullah Abdullah ibn Mas'ud yana da iyali da yawa gashi kuma ina da gwalagwalai na fitar da ina da gwalagwalai na fitar musu da zakka zan iya bashi daga cikin zakkar sai ya ce hiya sadaqatun wasila ya ce zakka ce da kuma sada zumunci sai nuna mata lada biyu ne a ciki kaga mijinta ne akwai dangantaka saboda haka ba kowace ce ba kowace dangantaka ce take take haramta bayar da zakka ba sai idan dangantakar da take wajabta ciyarwa tunda ita mace komai wadatarta komai wadatarta ba za ta zamanto ita ce mai cefane mai bada kudin cefane ba da aka kuskure ne abinda waɗansu suke yi in suna aiki matarsa tana cin tana da albashi sai ce to ke ki ɗauke min kuɗin makarantar yara ya sa mata wannan ba Allah bai ɗora mata ba sai kuma za ka zo ka ɗora mata in ta yi ta husnul ishra kuma in ka san halin mata kai ma bai kamata kai wannan ba wata ran sai ta yi maka gori in mata ce za ta yi ka ce jazakillahu khairan ki dai yi wani abin daban saboda wannan haƙƙinka ne kuma da haka ne ka zamanto tsayayye a kanta a rijalu qawwamuna ala nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim me yasa Allah ya fifita maza akan mata saboda abin da suke cirewa na dukiyarsu sai dai a ce kawo su bayar amma ran da zaka ce ran da kai ne zaka ce kawo din to shikenan wannan babu wannan kawamar to kada ka kuskura ka shiga cikin wannan halin kada ka ce ta dauke maka wani abu kamar yadda wanda tasirin turawa ne kasan turawa haka suke saboda haka ba idan aka yi saki sai a ce gidan sai dai a raba shi ta dauki nata dan duk wani abu da kuka mallaka wai mallakar ku ne tare kuka mallaka yayin da kuka yi auren duk abin da fa kuka mallaka abin da ke cikin account ɗinka in ka zo zaka sake ta wai tare kuke sharka kuke sai an abin to wannan duk tasirin turawa ne saboda waɗannan waɗansu hajji sun zo sun dauka ce to bari a yi ke ki dauki wannan ni in dauki wannan saboda kana ganin ta da albashi albashin ta ka kyale ta nata ne kai kuma ka bayar ka ciyar da ita gwargwadon ikonka idan kana ciyar da ita in kana ciyar da ita gwargwadon ikonka ita tana so ya zama to kan cewa kullum tana cin pizza tana cin wane ne ta je ta da kudin ta amma kai baka da ikon ka rinka ciyar da ita wannan pizza sai ka bata abin da yake daidai gwargwadon ka wanda sai nata wannan yaki ya rage amma kada ka ce daga cikin nata za ta dauki wani abu naka mace to a shahidai anan mace ba ita ce da haƙƙin ciyarwa ba don haka ya halatta ta bayar da zakka ga mijinta ya halatta ta ɗauki zakkarta ta bashi to kun ga sharaɗi na uku kenan cewa ya zamanto babu kusanci na dangantaka da yake wajabta ciyarwa akan mai fitar da zakka din sharaɗi na hudu ya zamanto ba daga ahlul baiti bane fakiri ne amma idan fakiri ne amma kuma cikin ahlul bait ne dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ba za a ba shi zakka ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna sadaqa la tahillu li muhammad inna ma hi la tahillu li muhammadin wala li ali muhammad inna ma hiya awsahun nas sadaka ba ta halatta ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wala ga dangin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daudar mutane ce kaga dan ma a toshe kafar da shedan zai shiga ya sawwala wa mutane cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo tara kudin mutane ne yace sai aka ce sadaka ma da ya tara ba ta halatta gare shi ba saboda haka ba zai karbi ko kobo ba a kawo kudi na zakka a cile a gabansa haka zai rabe su ga baki daya yana sallar la'asar ya tuno cewa akwai wani zinare kame kamar kwai da ya bari daga cikin dukiyar zakka da aka kawo bai raba ba ana sallama ya tashi shiga gida abinda baya yi sabai hankalin su ya tashi sai suka da ya fito daga gida shine sai ya musu bayani ga abin da yasa na fita saboda na tuna wannan haƙi ne da yake gida ban raba shi ba ya fito ya raba shi don ga akwai hikima ta Allah wanda yake nuna addinin nan addini ne na gaskiya addini ne wanda ya nufi Allah ba dabara ake ba kun san yanzu babu inda ake wato babu inda ake yin wato barna irin a wuraren bauta coci-coci musamman na kirista in mutum ya sanya in mutum ya so yana so ya samu kuɗi ya je ya kafa coci yanzu sai ga yana shiga motar da ba wanda yake shiga saboda duk ran lahadi za a kawo abu a kawo in aka kawo kuma nasu ne sai yanda yayi da shi na pasto ne sai yanda yayi da shi to shi ko musulunci babu wannan shi wanda ya kawo addinin yace ku tattara kuɗi amma bai ci sai aka ce cin wannan kuɗin koda kobo ɗaya ne haramun ne wata ran Hassan ibn Ali ibn Abi Talib ya dauki dabino yana ci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama shi ya rinka dukan bayan sai yana kah kah ya fitar da shi yace amma ta'lam anna ala muhammad la tahillu lana sadaqa baka sani bace ne cewa mu dangin annabi muhammad sadaka bata halatta a gare mu ba ya fitar da wannan dabinon guda daya to saboda haka sharadin idan fakiri ya zamanto daga cikin ahlul baiti ne bai halatta ya ci sadaka ba kun ga sabanin sabanin wanda suke da awar sharabta a cikin al'ummar sai su rinka aban da kakana akwai wani bawan Allah wanda muka zauna ɗaki ɗaya da shi yayin da nake karatu a madina kakanninsa su ne sarakunan yaman kafin a yi juyin juya hali na communist da aka kore su kuma daga cikin jikokin sayidina hussein ne nasabar su tabbatatta ce don tana cikin har yanzu a hijaz har yanzu a saudiya in ana so a tabbatar da nasabar cewa mutum ahalul baiti ne idan aka faɗin aka rubuta aka faɗi kakanninsa can yaman ake so makaiwa inda suka yi sarauta akwai gidan sarauta suna nan zurriyarta su sai a kai su duba wannan kakannin nasu su tabbatar inda suka haɗu ɗin haka ne sai su sa hannu idan suka sa hannu sai a ɗauka a kai shi jordan wajen sarki gidan sarki sarki abdallah bin hussein don su ma sharifai ne tabbatattu ne waɗannan zuriyar sayyidina hassan ne suka yi mulki sannan sai a kai shi maghrib wajen sarakunan morocco don suna sarakunan morocco tabbatattu ne jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam zuriyar hassan ibn ali ibn abi talib sai su tabbatar idan aka yi stamp wannan guda uku aka kai to in ma wani wakafi ne da aka yi ma ahlul bait mutum ya cancanta ya ci in ma wata kyauta ce da ake ma ahlul bait ya cancanta a bashi da haka ake tabbatarwa ba da da'awa ba mu daga mutum ya zo ya ce sharifi ne shikenan sai mu ce shikenan ai sharifi ne wuta wuta musamman an ga ya sa hannunsa a wuta bata ci shi ba to su da yake akwai hukunci na shari'a da yake rataya da su shi ta suka fi wannan tsarin to shi wannan bawan Allah dan wanda muka zauna tare da shi cikin azumi idan ya je harami na Madina kusan ana zuwa a yi shimfidar kayan abinci ana kawo dabino da biredi da madara lokacin buɗe baki to yace bai san wanda aka kawo na wakafi bai san wanda aka kawo na sadaka ba bai san wanda aka kawo na kyauta ba saboda haka haka haka za ka ga yana yawo da dan dabinan sa kuma abin da yake bashi takeici yace shine mutane in ana jansa ana cewa yazo ya ci abinci bai je ba sai ya rinka jin cewa ana ganin kamar shi mai girman kai ne shi ko abin da yake gudu yaje ya ci abin da bai halatta ba saboda in na sadaka ne haramun ne a gare shi sadaka ko ta tadawu'i ce ba wai sai sadaka ta zakka ba ko ta tadawu'i ce bai halatta ba su sadaka ba bai halatta su daga cikin sadaka ba to kaga wanda suka san menene haƙƙin sharifa sharifai kenan wanda suka san mirafin kakansu kenan ba masu cewa ba su dan kakansu ba to su wane ne ahlul bait su wane ne ahlul bait malamai sun yi sabani abin da yafi inganta shine maganar zaid ibn arqam wanda aka haramta musu cin sadaka su ne a alu aqil banu aqil ibn abi talib da alu ali ƴaƴan sayyidina ali ibn abi talib da alu abbas da ƴaƴan abbas ibn abdul muttalib wa alu jafar da ya'yan jafar ibn abdul muttalib su ne banu hashim su ne banu abdul muttalib su suka yi saura su ne wanda sadaka ba ta halatta a gare su ba don banu abdul muttalib da banu hashim sanan kawai suka yi suka zamanto su ne suka yi sauran zurriya waɗannan su ne ahalul bait matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun shiga cikin ahalul bait da nassin hadisin annabi sallallahu alaihi da nassin aya ta alqur'ani inna ma yuridullahu liyuthiba ankum ar-rijsa ahlal bait Allah ya kira su ahlul bait to su ma a bisa sahihin magana sadaka bata halatta a gare su ba shi yasa ma ake ba su daga cikin fai'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari na dukiyarsa na fadak daga ciki ana fitar musu da abin da za su ci na shekara su ma ba a ba su sadaka da su da sauran ƴan uwan annabi sallallahu alaihi wasallam sahamudul qurba ana fitarwa daga cikin wannan dukiyar shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike wannan dukiyar wanda humus din rabansa ne na haibar na fai'u وما أفاء الله على رسوله منهم فما وجدتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى تو كسم زن الله صلى الله عليه وسلم a ciki yana fitar da nafaqatu iyalihi abinda za a ciyar da matan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan a fitar da na ƴan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƴan uwansa to shine har bayan sayyidina da sayyidina Abubakar yazo Fatima ta nemi a raba a ta nemi a bata shi gado tana ganin ita ce take da gadon annabi sallallahu alaihi wasallam ita da Abbas a bata nisfi na dukiyarsa sauran kuma ya zamanto na Abbas tunda shine babban sa yace a'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu annabawa ba a cin gadon mu abinda duk muka bari sadaka ne saboda haka yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi haka zan ci gaba da shi na ware abincin iyalansa mata sannan na ware ka san ƴan uwansa danginsa in ba su sauran kuma bashi sadaka ga ibnu sabil kamar yanda yake sayyidina umar shi ma da yazo yace haka zai sai suka nemi cewar ya sanya su tsakanin aliyu da abbas suka nemi cewa ya sanya su su rinka lura da wannan kudin su su rinka rabawa su rika raba matan annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma dhul qurba sai ya ba su su ringa kula da shi daga baya sai suka zo suka ce a raba ta saboda sun yi rigima tsakanin su kun san sha'anin ba wanda yake masumi sahabbai ne ga matsayin su amma sha'anin yau da gobe ba ba abin mamaki bane zaman to an samu sabani tsakaninsa da baffansa sayyidina ali da baffansa abbas suka suka samu sabani suka zo wajen sayyidina abubakar suka ce a raba ta a ba ma wanda Abbas zai kula da ita a ba ma wanda Ali zai rabu da ita sai na Umar ce ban yadda ba in na haka kamar na raba dukiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yace yace abin yace ya bata sadaka ne yace in za ku lura da ita kamar yadda kuke lura ku lura da ita in ko ba haka ba ku dawo ni zan lura da ita inda inda Annabi sallallahu alaihi wasallam da inda sayyidina Abubakar shi ta sayyidina Ali hatta da ya zama to khalifa bai ce ya raba ka kaso na gado ba ga magadan Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ya san hukuncin Allah da hukuncin manzansa sallallahu alaihi wasallam to a shahidai waɗannan su ne wanda ba a ba su sadaka alu aliyin da alu aqil da alu abbas da alu jafar su ne dangin annabi sallallahu alaihi wasallam makusanta wanda ba a ba su wanda sadaka take haramun a gare su dan haka ba sai kawai zurriyar fatima ba hatta zurriyar abdullahi dan abbas su ma ba a ba su sadaka banul abbas su ma duk ba a ba su sadaka to wannan su ne sharuɗai hudu da ake ba ma fakiri daga cikin zakka ya zamanto na farko a musulmi ɗa ba bawa ba babu ‘yan uwantaka da take wajabta ciyarwa tsakaninsa da mai ba da zakar sannan kuma ya zamanto ba ɗan ahalul bait ba akwai sharaɗi na biyar da waɗansu malamai suke faɗa ya zamanto cewar ba ƙaƙƙarfa wanda yake iya yin sana'a ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna sadaqa la tahillu li ghaniyin wala dhi mirratin qawi qadirin alqadirin alal kasbi sadaka ba ta halatta ga mawadaci wala wanda yake da cikakkiyar halitta mai karfi mai ikon yin neman mai ikon neman abin hannunsa to nan malamai shine suka yi tafsili wanda yake da sana'a kuma yana samun kuɗi a ciki amma ba shi da kifaya to wannan za a ba shi wanda yake da sana'a yana samu abin da zai ishe shi wannan ba za a ba shi ba domin yana da abin da zai ishe shi daga cikin sana'a wanda ba shi da sana'a amma kuma a wajen da yake yana da harkar neman abinci da zai iya yi sana'a wato wani abin nan wani aiki wanda zai iya yi shi ma wannan ba za wannan ba za a bashi ba sai a ce je wannan aikin wanda yake a waje ba shi da sana'a kuma a wajen ba shi da iko yana da ƙarfi amma amma ba shi da ikon ba shi da sana'a ko ba shi da inda zai samu aiki da zai yi to wannan shine akwai sabani akan sa mafiya yawan malamai sun ce shi ma za a bashi daga cikin zakka musamman ganin kan cewa ya zamanto wanda yake bashi da yadda zai tunda bashi da yana da sana'ar amma bashi da yana da ikon ya sana'ar amma bashi da shi yana ta yawo da certificate ba aiki ko ba haka ba yawo yake ta yi ga certificate din da zai iya samun kuɗi da zai bashi sana'a amma ba aiki to in kace masa ba za a bashi zakka ba wannan ba fakiri bane ko kuma sifar sifar talauci bata hau kansa ba tun da yana da ƙarfi kaga ka haramta masa abin ka dora masa abin da ba zai iya ba to wannan za a bashi da kai har sai ya samu sadadan min al-aish to sannan yana cewa shi wannan fakiri ko miskini ko da ya mallaki nisabi in nisabin nan ba zai ishe shi ba za a bashi zakka in ba zai ishe shi ba da iyalinsa me ake nufi da isa to anan malamai suna faɗa cewa ya zamanto yana da ikon gida larura ne abin hawa larura ne hadimi mai aiki larura ne a waɗannan su ne abubuwan da ake da ake gwada kifaya da su idan ya zama kan cewar mutum yana da shi amma ba shi da gida ba shi da gida ma'anar ba shi da gida ba shi da kudin haya gida ba sai lalle mallaka ba zai iya daukar na haya shi yasa hagan aka yi mutum ta hasa in ya zamanto ya ci bashi ya game da dukiyarsa ya zamanto kan cewar kudin da yake hannunsa ya gama biyan dukiya amma yana da gida kerarre mai daki goma bayan kuma aka sami gida mai daki uku zai ishe shi sai a sayar da wannan gida mai daki goma a bashi mai daki uku don a biya mutane sauran haƙƙinsu idan ma ya zamanto kan cewar to akwai matsala da ake saɓani za a iya sayar da gidansa da ya mallaka a ɗaukan masa gidan haya a ɗaukan masa gidan haya a ce wannan inda yana gidan haya ya samu biyan bukata ta larura to gaskiya wannan shine mahallin nazar dan suna cewa a'a saboda in kace zaka ba in kace zaka daukan masa gidan haya in yana da shi na wannan shekara na wata shekara fa zai samu ba lalle ya samu ba saboda haka al'ibra abinda ake nuni da shi mallaka mallakar gida to mutum ya zama to yana da gida yana da mata yana da hadimi wato yana da albashin wanda zai rinka kula da wanda zai taimaka masa a gida hadimi kun ga wannan yana daga cikin larurar rayuwa amma mu yanzu nan ana ganin wanda yake da wannan ai abin nan mai tsananin wadata ne to amma wannan ita ce ainihin abin da yake bukata ta asasi necessities kenan a cikin shari'a wanda ake wanda ake dubawa to idan mutum ya zamanto yana da wannan kuma abin da yake samu zai iya tabbatar masa da wannan bukatar kuma har ya zamanto yana da saura yana da rara akan wannan bukatar to wannan shine ba miskini ba ya fitar da sifar maskana wannan ba za a bashi zakka ba amma duk abin da mutum yake samu koda yana da koda sun kai nisabi idan ba za su iya tabbatar masa da wayannan abubuwan ba gare shi ga iyalansa to wannan bai fitar da shi daga cikin sifar talauci ba an fahimta ana fahimta ko kuwa to alaikum salam dangane da sallallahu alaihi wasallam na'am ba sa cikin zakka eh barira mm mm mm mm hiya laha sadaqa wa lana hadiya to akwai dalili akan cewa su sun ci a'a ya tambaya ne babu dalili akan cewa su sun ci ya tambaya ne cewa me yasa ba a kawo masa ba bai ce kun ci ba cewa shi me yasa ba a kawo masa nasa ba sai aka ce ai mun dauka saboda na sadaka ne yace hiya laha sadaqa wa lana hadiya na ta sadaka ne amma in ta bamu hadiya ne za a iya ci saboda haka ko ya bamu su Aisha ma za su iya ci akan cewa hadiya ce saboda haka ba a kafa hujja da wannan akan cewa sadaka bata halarta ga matan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba kwarai wannan hadisin ya ɗaya daga cikin shubuhar waɗanda suke cewa matan annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa cin sadaka ya halatta su ci sadaka ko sun ci sun ci ne a matsayin kan cewa hadiya ce aka ba su ba sadaka suka karba ba dan sadakar barira ake ma ba su aka ba mu sadaka ba eh baiwa ce baiwa ce maular Aisha shine za ta yi musu saboda ko sun ci wannan naman ba su ci sadaka ba hadiyar barira suka ci sauraka ba a kafa hujja da wannan hadisin akan cewa sadaka ta halatta ga matan annabi sallallahu alaihi wasallam wani ita ce mazhabar imam ahmad cewa sadaka bata halatta ga matan annabi sallallahu alaihi wasallam ba san su ma ahlul bait ne na'am الثالث كسونا أكو العامل على الزكاة مي أيكي أكن زكاة كالسائي كما السائي سائي شيني وندا أكي تورا وايكي كربان زكاة دقا وجم مكيايا asalin sa'i yana zuwa wajen masu kiwo ne ya je garken shanu garken awaki garken tumakai ya gani abin da suke ciki yawanci za ga wanda wato wanda ya san ilimin dabbo ilimin accounting ne ya san lissafi kuma ya san dabbobi din wato kama a wannan zamanin in za a dauke shi sai ya zama tokan sai a hada veterinary doctor tare da accountant sai su tafi a duba dukiyar sai a fitar da shekarun wanda yake ta dace a bayar da ita na zakka to wannan sa'i za a bashi zakka ko da mawadaci ne ko da yana da kuɗi ba fakiri ba ne za a bashi daga cikin zakka ladan abin da yake yi ladan ba za a je a ce a ce za a ɗauko daga cikin daga cikin kuɗin fai'u ko kuɗin da aka samu na ganima ko makamancin wannan ko kuma a ce a tattaro daga cikin haraji da ake sanya wa mutane a biya shi a'a daga cikin zakkar za a fitar a bashi nasa ladan wa in kana ganiyan ko da kuma wadaci ne haka zalika ba kawai sa'i ba hatta irin wanda suke rubuta ta kamar ma'aikatan gidan zakka yanzu an kafa hukumar zakka wanda za ta ringa karɓar zakka daga wajen mutane duk wanda suke aiki a hukumar zakka za a iya sanya albashinsu daga cikin abin da aka tattara na zakka ne sai idan ya idan ya zamanto cewa zai tafi da dukkan dukiyar to shine za a iya neman taimako daga wajen waɗansu domin a taimaka musu dan ba zai yi ba a ce su ne za su haɗa zakka a ce a duk abin da suka haɗa kuma sun rabe ta tsakaninsu kaga akwai tuhuma eh akwai tuhuma a nan wajen to amma za ana iya ba su daga cikin zakka wannan kun ga duk da nassin alqur'ani gurgudo nawa ya kamata a ba su an ce sai a ba su ujratul mithl sai a duba a ga wanda yayi irin wannan aikin nawa ya kamata a ce an bashi shine ujratul mithl ujratul mithl shine ka duba aikin ka ga wanda yayi irin wannan aikin nawa ne ya kamata ya zamanto ladansa to in ka san wannan sai ka sanya masa wannan lada din sai ya zama to shine abin da za a basu arrabi'u na hudu almu'allafatu qulubuhum waɗanda ake neman a tattaro zukatansu wa hum qaumun ya fassara su almu'allafatu qulubuhum wanda ake neman a tattara zukatansu domin wato a karfafa su ya fassara su cewa hum qaumun kuffarun sune mutane waɗanda suke kafirai yutauna targhiban fil islami za a ba su daga cikin zakka don a kwadaitar da su kansu shiga cikin musulunci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya masu uyayna ta bin mihsan ya ba su ya ba shi ya je ya ba shi awaki bainal jabalaini a cikin wadi guda ka gafa kwararo kamar tsakanin dare da goron dutse tsakanin dare da goron dutse cike suke da awaki ka ce wa mutum ka ba shi shi kadai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi yaje yace wa mutanen sa aslimu ku musulunta yace domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuti ata man la yakhsha al-faqr yana bada kyautar wanda baya tsoron talauci bayarwa yake yi ba tare da yana ganin kan cewa zai kare wata wadama mai yaqini irin na annabi sallallahu alaihi wasallam da ya san cewa abu daga Allah yake kuma ya san taskar Allah ba ta karewa mai yaushe zai ji tsoron talauci to ka gani wannan kyautar ita ta sanya shi musulunta wannan kyautar ita sanya shi musulunta saboda haka wanda ake so za a iya saboda wato annabi sallallahu alaihi wasallam yace inni la'uti qauman wa ghayruhum ahabbu ilayya minhum makhafata an yakubbahum Allahu fin nar ina ba mu mutane wato daga cikin sadaka alhali waɗansu sun fi soyuwa a gare ni a ce su na bama saboda ina jin tsoron kada Allah ya jefa su cikin wuta domin in bai ba su wannan din ba saboda raunin imani sai su fada cikin wuta kuma wato malamai malaman mu Allah ya saka musu alkhairi suka fitar da wata hikima suka ce ita zakka da ake ba mu fakirai ba dan bukatar su bace ta abinci bukatar su ta abinci ko shi yasa aka ba aka ce a ba su saboda ba su da shi abinda za su ci to yanzu wanda aka ba shi dan bukatar addinin sa ya tsaya ba shine aula ba to mu'allafatu qulubuhum kenan wanda za a ba su da su tsaya a cikin addini saboda haka daga cikin su shi yasa mamawan malamai suka ce ba kawai kafirai ake bama ba hatta waɗanda suke sababbin musulunci wanda in ba an ba su ba wannan rashin wannan dan abin da suke samu na jarabawa sun shiga cikin musulunci sai sa su gudu daga addini shi yasa din nan mukan yi kuskure masu zuwa suna musulunta din nan a ce suna yawo masallaci suna tara kuɗi a ce da Allah ku kyale su ba da gaske suke ba irin waɗannan mun fahimci asrar na shari'a jawo su za a yi a basu don tun ana basu suna tun ana basu din suna ganin suna ganin abin dan duniya suke samu har sai imanin ya zauna a cikin zuciyarsu ya zamanto sun so Allah ai ba lokaci ɗaya ne za su yi imani ba haka kai ne da aka haife ka cikin musulunci ka tashi kana jin Allah da manzansa su ba da yau suka shiga cikin musulunci ba san Allah ba san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai ka dauka daga sun shigo musulunci za su zamanto kamar ka ba zai yiwu ba kuma san an san ɗabi'ar rai ɗabi'ar rai tana karkata ga wanda suke masa ihsani musulmi muna ce musu ihsani mune musu ihsani sai ga sun san cewa mu ne nasu din saboda haka suna karkata ya zuwa gare mu suna ganin kyawun hali suna suna jin Allah suna jin Annabi sallallahu alaihi wasallam suna zuwa karatun sun san cewa wataƙila sun zo karatun shi zai sa a rinka ba su su zo da haka sai imanin ya shiga zuciyarsu saboda mutane daban-daban ne kowa da yanda Allah ya masa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai waɗansu mutane da nake kyale su da yaƙinin su saboda na san imaninsu waɗansu kuma ina ba su ina ba su alhai na san waɗansu sun fi cancanta na ba su sun fi soyuwa gare ni na ba su saboda jin tsoron kada su faɗa cikin wuta saboda raunin yaƙini amma waɗansu kuma sai ya ce ina ƙyale su ina ƙyale su akan yaƙininsu akan imaninsu ga Allah kaga lokacin da ya tashi ya rarraba ma sanadi da Quraysh manya-manyan Qurayshawa da suka musulunta har ansar suke ganin kan cewa amma bai ba mu ansar komai ba bai ba su komai ba har wannan ya dan so samu su rai sai da ya zo tukune ce musu to yanzu ku mutane su tattara abun duniya ko kuma ku tattara annabi sallallahu alaihi wasallam ku tafi da shi wanne ne yafi muku saboda imanin su sun san san su ya san san su ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi komai saboda ka ya gaya musu abin da zai dade da musu yace annasu abin nan annasu difar abin nan al-ansar difar wan nasu khimar mutane su suna nesa ne tufar nesa ce ansar ku su ne tufar jikina saboda haka wannan akwai hikima a cikin wannan ba kawai kafirai ba hatta musulmi wanda suke masu raunin imani kuma a matabar imam ahmad sun ƙara wani sharadi daga cikin mu'allafatu qulubuhum waɗanda ake bama saboda jin tsoron sharrusu ana ba su saboda jin tsoron sharrusu kamar masu yanke masu fashi da makami masu tada zaune tsaye a cikin al'umma a ba su daga cikin zakka a cikin mataba a cikin a cikin wannan a zadul mustaqni yake yake fasara al-mu'allafatu qulubuhum waɗanda ake bayarwa saboda karfafa musulunci ko saboda karfafa imaninsu ko saboda jin tsoron sharrinsu ana jin tsoron sharrinsu ba a da karfin da za a yi maganin sharrinsu amma ana da dukiya da za ta rage sharru sai a amfani da dukiyar tunda in ka ce da karfin in ka ce da karfin ka zaka yi baka da karfin saboda haka sai ka yi wani mataki ne zaka dauka ka ba su kuɗi har tuku kuma kana shirin yadda yake zaka samu iko da zaka yi maganin su yawanci sai ka kuɗin yayi maganin sharrun su in yayi maganin sharrun su alhamdulillah ba wai kuma zaka rinka ba su kuɗin bane ka tsaya a'a kana ba su kuɗi kuma kana tanadi na yadda zaka yi maganin sharrun su idan kuɗin bai yi amfani ba wannan duk yana daga ciki za a iya ba su daga cikin zakka mu'allafatu qulubuhum ne domin wanda duk zaka bashi domin ka karba domin kai maganin wani abu da ke tare da saboda buƙatar al'umma gare saboda buƙatar musulunci da al'umma ya zuwa gare shi zaka yi wannan ita wannan mu'allafatu qulubuhum ana ba su ba dan buƙatar kansu ba sai ta fuska ɗaya shine masu raunin imani ana ba su don a ƙarfafa imaninsu kaga dan buƙatar su ce amma kuma dan buƙatar musulunci gare su shine kamar waɗanda ake ba su saboda su shigo cikin addinin musulunci ko waɗanda ake ba su saboda su ai maganin sharrin su ga musulmi da musulunci wannan kaga buƙatar mu ce gare su ta sa ake ba su daga cikin zakka alhamis na biyar ar-riqab wato yantawar yantawar bayi wa huwa ar-raqiqul mu'min shine bawa wanda yake mumini ko baiwa wanda take mumina yushtara a saye shi wa yu'taq a yantar da shi wa wala'uhu lil muslimin sai zamanto wala'insa ga musulmi ne musulmi sai zamanto su ne iyayen gidansa baki daya dan ka san in ka yanta bawa ka zamanto kai ne uban gidansa kai ne uban gidansa ba wai kai ne ba wai yana bawan ka ba a'a zai rinka danganta kansa gaggare ka shi zaka ji ana cewa abin nan az-zuhri maulahu al-qurashi maulahu wato wato maulan wannan gidan ne kamar Sulaiman ibn Yasar babba ɗaya daga cikin fuqaha usaba babban malaman Madina maula maimuna maimuna ce ta yantar da shi ita ta saye shi ta yantar da shi zaman to bijimin malami saboda haka za ga ana ce masa al-hilali maulahu ya shiga cikin gidan hilaliyin amma bil wala'i saboda su suka yanta shi to su waɗannan wanda ake daga cikin zakka ake sayen su a yanta su musulmi ga baki ɗaya daular musulmi ce za ta zama to waliyansu sau da ba sai ya zaɓi wani gida ya ce shi ɗan wannan gidan ba ne a shi kawai maulan shi kawai yana a cikin wato a daular musulunci yake sharaɗin wannan ya zamanto musulmi ba za a sai bawa wanda yake kafiri a yantar da shi ba banda bawa akwai al'asir ribataccen yaƙi ribataccen yaƙi za a iya ba da zakka don a fitar da shi kuma kamar waɗannan ɗan yalwan shandam wanda musulmi da aka je aka kama su aka sanya su aka je aka tsare su a cikin kun san akwai mutane suna nan musulmi ne ƴan uwanmu an kai su cikin arna a yalwan shandam an musu tsago irin na arna an sa musu suna irin na arna sun daina sallah suna nan bayi suna nan bayi supreme council ta shari'a sun yi kokari akan wannan an an kwato waɗansu daga ciki kudi ake kaiwa da akuya da waɗansu abubuwa a fanso su har yanzu a wannan zamanin akwai su kuma har yanzu an sanar da jami'an tsaro sun sani suna sanar da wannan har yanzu tun faɗin da aka yi 2001 yau shekara goma sha ɗaya aka kama su da aka yi faɗa a yalwan shandan musulmi ne maza da mata yara aka ɗauke su aka mayar da su aka sanya su cikin bauta suna nan har yanzu ina jin akwai an san ma adadin ko an san adadin wanda suke saura din ma ko suna nan to irin waɗannan su ma za a iya karɓan zakka daga kuɗin zakka a je a bayar don a kwato su asadis na shida algharimu wanda ake bi bashi wa huwa man istadana fi ghairi safahin shine wanda ya ci bashi ba dan yayi aikin wauta ba ba dan yayi aikin asha ba wanda ya ci bashi ba dan yayi aikin asha asafa ba wai kawai aikin asha bane yana yana daga cikin safahu wato yana daga cikin safahu wato wauta kaje kace sai kai rayuwa ba irin taka ba al misali mutum yaje ya ci bashi don kullun ya rinka ya rinka karin kumalo da farfesu amma ba shi yake ce wannan safahu ne wannan yana daga cikin safahu asarraful akwai wata akwai wani baiti da suke fada asarraful infaqu fil harami menene asafahul abin yawa asarraful israfu fil halali aw menene aw al-infaq fi shahwati al-haram abinda ake nufi da asafahu shine ka rinka israfi a cikin halal ko kuma ka ciyar ka kase dukiyarka a cikin haram ka kashe dukiyarka a cikin haram ka je ka ci bashi ka zo ka tara ka tara abokai a shagiya wal iyad billah ka ka ce da dukiyarka a ciki kusa akwai mutane masu haka akwai mutane masu haka ya tara mutane ya yi bajinta ya sai musu giya amma kuma da dukiyar bashi to wannan bashi ba irin wannan masu bashin ake nufi ba wanda ya batar da duki wanda ya yi amfani da dukiyarsa a cikin asafahu wauta shine ya batar da ita abin a cikin haramu ya karbi dukiya don yin aikin haramu ko kuma halal din ne amma ya wuce iyaka ya yi israfi barna ya wuce iyaka wajen halal din wala fasadin ba kuma a cikin barna ba shine a cikin kamar aikin haramu wala yajidu wafa'an kuma ba shi da abin da zai biya bashin aw yakunu ma'ahu malun bi iza'i daynihi ko kuma yana da kudin amma daidai da bashin sa bashin sa ya cinye dukiyar ta cinye bashin ai bashi ya cinye dukiyar wato ana bin sa ana abinda ake bin sa zai rinka biya duk wata shi daidai albashin sa kusan ko mutum ne a wajen aiki ana biyan sa albashi idan yaje yace zai karbi bashi a na sayan babur aka bashi yaje ce kuma zai karbi bashi na sayan kujeru na gida aka bashi to idan suna da hankali a wajen aikin in ya sake zuwa ya ce zai karɓi bashin sai a gani wai nawa ne yake saura ne a cikin albashinsa in ya kashe in ya wuce sulusi na dukiyarsa na na albashin yana tafiya wajen biyan bashi ne to in suna da hankali bai kamata su ƙara masa bashi ba to amma wanda ya zamanto cewar aka yi haka duk bashin da yake samu ai duk albashin da yake samu ya tafi wajen biyan bashi to irin wannan idan bashin da ya karɓa bashi ne akan bukata ta larura to wannan za a iya bashi daga cikin zakka za a iya bashi daga cikin zakka to in aka tashi bashi shi za a ba ko ko za a iya ba masu bin sa bashi shi za a ba ma bashin ko ko masu bin sa bashi za a ba na'am sai dai a ba masu binsa na'am eh mm mm eh gaskiya wannan shine kusan wannan shine tafsilin da malamai suka yi tare da cewa dai dukkan malamai sun ce ya halatta a bama wanda suke bin sa bashi ya halatta a bama wanda suke bin sa bashi in ba a bashi ba aka bama wanda suke bin sa bashi zakat ta yi ba kamar talaka bane fakiri a ce an san aka tashi bashi zakka maimakon a bashi sai a je a biya masa kudin gida a ce a biya masa kudin haya a ce kuma daga cikin zakka ne a'a shi wannan shi Allah ya ba mu cewa yi lil fuqara'i mulkin sa ne mallaka masa zaki in yaso ka bashi shawara ko ka ce ka wakilta ni inje ina ganin biyan kudin haya shi yafi maka inje ka wakilta ni inje in biya maka kudin haya sai ka je ka biya masa a matsayin wakili a idan ka je ka biya ka ce ka ba ka biya kudin haya ka ce masa ka biya kudin haya ita ce zakkarka zakka ba ta ba dan baka mallaka masa ba shi kuma wanda ake bi bashi Allah ba cewa yi lilgharimina ba cewa yi wa fil riqabi wal gharimina wa fil gharimina ana ba da zakka a cikin biyan bashin masu bashi saboda haka maksudin biyan bashin ne su ba a ce zakkar mallakar su ce kamar yadda suke aka ce lil fuqara'i wal masakin ba kun ga wannan shine bambanci to shi yasa malamai suka ce za a iya za a iya biyan bashi a ba masu wanda suke bin bashi a ba su kudin su daga cikin zakka to amma ana yin tafsili ba mutlakan ake ba su ba sai a duba a gani shi wanda ake bin bashi mutum ne wanda yake mai jin nauyin bashi wanda yake ba baya son ya zamanto akwai haƙi a kansa daga an bashi kudin zai je ya biya bashi ko kuwa wanda yake mai taron araju da kani ana bin sa bashi saki cin wani bashi ka san akwai su ana bin sa bashi kudin suna shigowa yana tunanin wata bukata ne ba yana ba yana tunanin haƙƙin mutane bane yace ai Allah ya ce man man akhadha amwalan nas yuridu adaaha addallahu an Allah zai bi Allah ya san ina san na biya Allah ya san kana so ka biya amma ga haƙƙi kana gani zaka kuma ba zaka yi ba to in aka san cewa me san ya biya haƙƙi ne sai a bashi saboda wannan ya fi tsare mutuncin sa ya fi tsare martabar sa ya fi nuna kan cewa an yi mutun da shi amma in aka san irin na irin ɗayan ne to sai a je a ba masu bashi bashin su tunda an bashi zakkan ne ba da sifarsa ta talauci ba da siffarsa ta cewa ana bin sa bashi to sai a je a biya masa bashin to irin in aka yi wannan tayi amma al'aula idan aka amma idan aka san cewa wanda yake zai iya bashi ne to mustahabbi an fi so maimakon a je a biya bashin sai a bashi sai matsala ta biyu shine ya halatta kai zamiya wajen bada zakka ya halatta kai zamiya wajen bada zakka mutum ne kana bin sa dubu ɗari zakkar da take zakkar da zaka fitar dubu ɗari ta ce shi kenan shi kenan na fitar da zakkata na fitar da bashin da nake bin wane shi kenan na bashi na biya bashin da zakkar da na bashi so da kaga baka fitar da ko kobo ba kenan ko a wannan daban ne in ka bashi kace ba ni kudi na yana da haƙƙi ya baka ko ya hana in dai ka bashi zamiya ita ce bata halatta ba shekul islam yayi nassi akan wannan yace domin zakka al-maqsud a cikin zakka al-akhdh wal ata a fitar a karba tunda Allah Allah ta'ala cewa khudh min amwalihim sadaka ka karbi zakka daga cikin dukiyoyinsu abinda ake so a fitar da ita a karba amma kaga in kai zamiya bata fita ba ba a ga fitar ta ba ballantana a ga shigar ta to shi yasa malamai a wannan sura suka ce bai halatta ba idan kana bin mutum bashi kada kai zamiya da zakka ka ɗauki kuɗin zakan nan ka bashi sannan ka ce to wani akwai fa bashi na fa a kanka domin ta yiwu akwai wani bashin da ya fi tsanani akwai watakila kai ka ne masa za ka iya masa alkunya akwai ko wani daga ya gan shi shi masa mutunci zai saboda haka wani bashi ya fi cancanta ya biya naka ko nasa na wancan ya kamata ya biya to don haka ne malamai suka ce a irin wannan sura ba ta halatta ba sai dai ka bashi zakar shi ya je ya biya kun ga surar ta saba da waccan surar kai ka je ka biya wanda ake bi bashi din ne amma idan kai ne mai bada zakar kuma kai ne kake bin bashi kace za ka yi zamiya wannan bai halatta ba asabi na bakwai sabilullah tafarkin Allah wal muradu bihi abinda ake nufi da tafarkin Allah al jihadu al jihadu shine jihadi jihadi fi sabilillah ana ba da zakka domin jihadi fi sabila me ma'anar jihadi shine wanda yake zai tafi jihadi ka ɗauki nauyin gidansa ko ka ɗauki nauyin a a guzurinsa a tafiyar da zai yi ko ka ɗauki nauyin sai masa makami ko daula za ta iya karɓa daga cikin kuɗin zakka ta sai abubuwan da za a abubuwan da za a yi shirin jihadi domin sa yace dunal hajji ba hajji ba ba don hajji ba hajji baya cikin fi sabilillah sabani ga Imam Ahmad Imam Ahmad ya ce hajji na daga cikin fi sabilillah dan haka wanda yake bai hajjin farilla ba za a iya bashi daga zakka kace to ai babu ba hikima a cikin wannan tunda in shi fakiri ne yana buƙatar yin hajji hajji ba wajibi ne akan sa ba saboda haka babu buƙata tunda ba hajji ga wanda yake da iko ne wanda yake fakiri ko bashi da iko saboda haka hajji bai wajaba akan sa ba haka baya buƙatar zakka dan yin hajji domin hajji bai waje ba a kansa ba in kuma don bukatan mu ce hajji ladansa ga wanda yi ne ladansa baya zuwa ga sauran al'umma balantana a ce musulmi suna bukatar sa suna bukatar hajjin sa dan haka yaje ya hajji jihadi kuwa musulmi suna bukatar jihadin wanda zai yi jihadi dan zai kare al'umma zai kare musulunci saboda haka kun ga babu hikima a ce wanda yake a bai taba hajji ba za a bashi daga cikin zakka da zummar cewa ai hajji fi sabilillahi fa yudfa'u lil ghazi ghaniyan kana aw faqiran min as-sadaqa dan haka za a ba ma al-ghazi wanda yake mayaki mai tafiya yakin jihadi ghaniyan kana aw faqira mawadaci ne ko fakiri min as-sadaqa daga cikin zakka ma yunfiquhu fi ghazwihi abinda zai batar a wajen tafiyar su jihadi athamin na takwas shine na karshe ibnu sabil dan hanya wa huwa al-musafir al-gharib shine matafiyi bako yuta bi thalathati shurut bi thalathati shurut ana bashi zakka da sharadi uku Allah ya kuna safaruhu fi ma'siya kada ya zamanto tafiya sa wajen sabo tafiya ce ta sabo yayi tafiya domin fashi yayi tafiya domin kisan kai ba zai ba za a bashi daga cikin ba bai zamanto ibnu sabil ba yayi tafiya domin kallon bal ba za a ba zai zama ibn sabil ba wa an yakuna faqiran bil mawdi' alladhi huwa bihi wa in kana ghaniyan bi baladihi kuma ya zamanto fakiri ne a wajen da yake a wajen da hanyar da guzurin nasa ya yanke ya zamanto fakiri ne anan koda kuma wadaci ne a garinsa koda mawadaci ne a garinsa taban wannan ana maganar wanda yake mawadaci a garinsa ba za a iya kawo masa kuɗi ba amma kamar yanzu yadda ake da hanyoyin sadarwa inda yana inda ya mawadaci ne dan yana dan yana gari za a yi masa transfer sai a masa western union ko ya samu ko ya waya yan canji yan canji da wafa su kawo masa kuɗi ko ba haka ba saboda haka wannan a can zamanin ne amma a wannan zamanin dole kaga sai dai in ya zama to fakiri ne amma dai wannan sifar ce wato ko da mawadaci ne in ya zama to a inda yake fakiri ne ya bukatu to za a iya dauka daga cikin zakka a bashi wa Allah ya ji da man yusallifuhu ba kuma bai samu wanda zai bashi bashi ba amma in ɗaya daga cikin sharuɗan nan ba a same shi ba in aka samu in ba a samu ɗaya daga cikin sharuɗan nan ba to ba za a bashi zakka ba kamar alal misali in tafiya ta sabo ce ba za a bashi zakka ba ko kuma ya zamanto a tafiya ce ba ta sabo ba tafiya ce ta hajji ya je amma kuma zai iya samun wanda zai bashi bashi to nan ma ba za a bashi daga cikin zakka ba wa yusaddiq wa yusaddaqu idza da'a annahu ibn sabil za a gaskata shi in yayi da'awar cewa shi dan hanya ne wannan yana da muhimmanci ana gaskata shi wato ba sai ka ci ka kawo shaida ba hajjan eh saboda muna yawan samun irin su a nan wajen wanda za su to ce a taimaka musu a a guzurin su ya yanke ko da yake yawanci a nan sai ga an ɗauke su a kai su a kai su tasha a danka su a ba su kuɗin mota a sa in suka ce kuɗin mota suke so saboda yawan abin nan yawan fitinan mutane da karerakin mutane to amma asali dai shine idan mutum ya zo yayi da'awar ana gaskata shi in yace shi dan hanya ne guzurin sa ya yanke yusaddaqu ana gaskata shi Allahumma illa idan alamun yaudara da ƙarya ta bayyana a gare shi to musulmi kuma fa ba ba ba wawa bane ba zai yi ba ya zaman to kan cewa ai ta dukan hancin mu a ta dukan hancin ka ta fuska ɗaya kullum ba to wannan dai shine asali a tunda kaga sun faɗi wannan abin da yasa suka nufa shine kan cewa ba sai ya kawo bayyana ba ba sai ya kawo shaida ba yani gaskiya ta sace ba za a kallafa masa zuwa ya tabbatar da cewa shi ibnu sabil bane ko kuma shi ba shi ko shi fakiri ne ko shi mabukaci ne in ya faɗa sai a gaskata shi alaikum salam jihadi ne kawai wannan yana da muhimmanci waɗansu sun wasa'a fi sabilillah saboda na duba agogo ne shi yasa na tsallake wannan lokaci na ga ya ja waɗansu sun wasa'a sun ce za a iya gina masallatai tunda fi sabilillah ne za a gina makarantu daga cikin zakka tunda fi sabilillah ne wannan tausi'a ne an wasa'a zakka ba dan haka bace zakka ta zo ne domin na farko tukuna kawar da bukatar masu bukata tunda asali abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ce kenan tukhadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim domin yayin da ka yayin da ka kawar da talauci a cikin al'umma ka canza fa wannan al'ummar gabaki daya da haka ne za ka gama da haka ne za ka gina ilimi mutane suna kokarin abin da za su ce shi za su tsaya suna karatu suna abin da za su ce ku lura yanzu kasashe da suke ake tsaya ake ta bincike na ilimi da sauransu sun riga sun gama sha'anin harkar ruwan famfo harkar magani harkar abinci duk sun gama wannan saboda haka sai ga sun kafa jami'o'i sun kafa wajen bincike amma mu nan wajen ka je ka kafa maka yanzu yanzu wacce shekarar da ta wuce shekarar da ta wuce mutane sun fi dubu a BUK an ba su course ba su yi rijista ba yanzu ran nan wani ya zo waje na yaron sa haziki ne an ba shi ya karanta ilimin likita medicine aka ba shi bara a BUK kan dubu talatin da zai rijista ya rasa sai wannan shekara aka ba shi wai zai je biochemistry ne ko chemistry shi ma yana neman dubu ashirin ɗin da zai je ya rijistar don in ba haka ba shi ma wannan zai rasa yaro haziki ɗansa an gaya min daga cikin lecturer sun fi dubu bara sun rasa an ba su admission ɗin amma sun an rasa su ba su shiga karatu ba saboda ba su da dubu ashirin ɗin da za su yi rijista to sannan a ce kuma za ka zo ka amfani da zakka ka je ka gina makaranta in ka gina makarantar ina za su je su shiga makarantar talaucin ya kai ne saboda ita saboda kuma zakka asalin abin da ta zo kaga shi yasa aka fara da su da mabukata fakirai alfuqara wal masaki a so mun kawar da hajar su tukuna once kai daga zarar kai maganin talauci a cikin al'umma to ka bude musu kofar zabura da samu su ci gaba hatta hatta ci gaban addini ba zai yiwu ba in akwai talauci ba zai yiwu ba so da shi mutane mutum zai zo ya tsaya fahimci karatu yana tunanin abin da zai ko abin nan abin da ya bari a cikin gida ko kuma cikin sai yana ta murdawa saboda haka wannan yana daga cikin ina jin wani lokaci irin waɗansu daga cikin malamai ne da ba sa da suke suna zaune cikin suna zaune cikin air condition da yawanci yawanci cikin irin tarurrukan zakka na zamani inan da ake ne a Kuwait da sauran duk su kawo irin waɗannan abubuwa akwai auka kwarai da gaske akwai sauran hanyoyi amma mutane ba su san talauci ba in kana son ka san talauci ka zo Afirka ka ga yanda mutu ka ga yanda ake talauci to shi kansa fatawarka da fahimtar ka ganin su za ta canza amma ana can ana shan shayi ana cikin abin nan daga an danyi awa biyu a fita a je ai break a kawo muku abinci har ma kaga cikin mutum har magwatsi ya rinka yi saboda cin abinci ya cika saboda haka yaushe zaka san cewa halin mutane sai saboda haka sai ka je sai kai ta kawo ra'ayoyi na cewa ai yanzu ba wannan ake ba ai zakka kamata a yi a gina makarantu a gina marakis na ilmi da sauransu saboda kai kana ganin wannan ba bukata bace amma wanda yake ganin irin bukatar da ake ciki ta al'umma zai fahimci hikimar shari'a na kaddamar da bukatar wa'annan mabukata wanda suke su ne bukatar masu talauci wannan shine abin da zakka ta a hikimar yin zakka to waɗannan asnaf guda takwas su aka ambata za ku haddace su lalle kowa ya haddace su ya san su in ka tashi fitar da zakka wajibi ne sai ka ba ma kowa ka kakkasa ka kakkasa ka kakkasa ka ba ma fakiri ka ba ma miskini ka ba ma amil alaiha ka ba ma algharimina ka ba ma arriqab ka ba ma fi sabilillah ka ba ma ibnu sabil wajibi ne sai ka kakkasa ko ko in ka ba ma sinfi ɗaya ma yayi sinfi ɗaya ma in ka bayar yayi a wajen malik shafi'i ne yace sai ka raba tunda Allah ta'ala ya ambace su yace tasu ce saboda haka sai ka ba mu kowa ka so daga cikin nasa amma wannan mashakka ce musamman ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma mu'az ka ga ma ahlul yaman Allah ya farlanta musu sadaka da za a bayar da mawadata za su bayar a maida ta ga fakirai kaga bai gaya masa sauran asnaf din ba kaga wanda mafhumin wannan shine kan cewa an aka bama wannan sinfin ma kadai fakirai sadaka tayi zakat tayi musamman yayin da ya zama to kan cewa su suka fi kowanne bukata waɗansu suna cewa mutum ya duba wanda suka fi kowanne bukata to daga cikin matsalar da suka ambata wanda kina da muhimmanci shine idan mutum ya tashi ba da zakka ya yi ishtihadi sai ya ba mu mutum zakka sai ya bayyana kan cewar bai cancanta a ba shi zakka ba alal misali ya ɗauka mabukaci ne sai ya bayyana kan cewa ba mabukaci ba ne yana da wadata ya ba shi zakka wata ran wani abu ya zo ya sanya sai ya samu bayanin kan cewa ai bai cancanta ba saboda yana mawadaci ne to wannan zakkar ta yi ko ba ta yi ba idan ya yi da idan akwai tafsir gaskiya waɗansu malamai sun ce ba ba sai ya sake sai dai idan ya ba ma hukuma mai raba zakka ita hukumar ta yi wannan ishtihadin ta ba ma wanda yake tana tsammanin fakiri ne ashe ba fakiri ba ne to ba za a ce hukumar sai ta sake biyan zakka ba wala wanda ya bayar da zakka zai bayar amma idan mutum ne ya tashi ya bayar ya yi ishtihadi ya bayar to sai a duba a gani ijtihadin nan nasu yayi bakin kokarin sa wajen bincike ko bai yi ba idan yayi bakin kokarin sa bai yi taksiri ba wajen bincike to tayi amma in yayi taksiri bai sai yayi bincike ba ya bayar to ana bin sa bashi sai ya sake fitar da zakkan nan ba tai ba saboda haka shi yasa idan akwai hukuma wadda take bada zakka kuma aka san kan cewa tana yi ba a tuhumarta da aljauru da zalunci da ja'irci da kaucewa daga hanya to a bata shine in ka bayar ka kubuta na'am daga wajen wanda aka bashi in ya in ya in ya cinye ba ai ta zama bashi ta zama bashi ba za a iya ba ta zama bashi in ma za a iya karbowa lamuni dai ya tabbata ga wanda yake yi tafsiri to a wannan shine kowa amma mutum in zai iya in zai iya samun ya ishe shi yasa kun ga sha'anin aikin ibada akwai aikin ibada da kowa sai ya yi sai kowa mujtahidi ne a nan wajen domin alal misali in zakka ta wajaba a kanka kai ne zaka iya ijtihadi ka san cewa dukiyar ta kai ka fitar da zakka ko bata kai ba in kuma ka tashi ba mu mutun zakka ka san an ce fakiri ne amma fakiri din in ka ce wane zaidu zaka bama sai ka tabbatar cewa sifar fakirci din ta tabbata akan zaidu ko ba tabbata akan sa ba kaga wannan ijtihadin kai zaka yi kai zaka yi ba zaka zo ka ce a malami yayi maka ba kai zaka yi wannan ijtihadin wannan shine kowace ibada akwai nau'i na ijtihadi da wanda ta hau kansa dole shi zai yi to amma in ka san ga sifofin da aka faɗa na talauci din sai ka sai ka dabbaka ta akan sa in kaga ta in kaga ta tabbata ka bayar to wannan zakar ka biya har a wajen Allah jalla wa ala bismillah to insha Allah za mu tsaya anan sai sauran darasi daya wanda za mu yi a mako mai zuwa mu karasa abin da ya danganci zakka da zakkar da kai wa yusaddaqu idha da'a annahu ibnu sabil mun karanta sai kuma wanne za a gaskata shi idan yayi da'awar cewa shi dan shi ibnu sabil ne shine layin da ya saura ko ko akwai wani layin yawa عليكم السلام نعم a wannan wasa ne wannan wasa ne domin abinda imamun nawawi yake cewa an ka tashi bada zakka ka ba mu mutun zakkar ka ba da mutun ka ba mu mutun zakkar da za ta sanya shi ma shekara mai zuwa ya mallaki nisabi ya fitar da zakka amma ka dauko naira 500 ka ce zaka ba mu mutun bayan ka fitar da zakar dubu ɗari ba ta da ma'ana ba so ake yi abin nan ka ba ma mutane masu yawa ba so ake ka yaye talaucin bukatar mabukata in ma ka ɗauki dubu ɗari ɗin ga baki ɗaya ka danka a mutum ɗaya wanda in ka bashi da wannan dubu ɗarin watakila zai sai abincin da zai masa watanni to wannan shi ake bukata a cikin zakka lallai masu fitar da zakka su rinka kula da wannan abinda ake nufi wato saddul haja kawar da bukatar mabukata abinda ake nufi kenan ba ba gashi nan ba dan halinka ba ka dauki mutum ka bashi 200 ai ka bashi ba dan halinsa ba amma ka ka yayi masa bukatarsa shine ka dauki abinda ka san kan cewar idan kai masa ka san cewa zaka biya masa bukatunsa wannan shine abin shine maksudi na wajen shine maksudi na wajen zakka idan kai masa idan kai ma wannan wannan shekara wata shekara kuma sai kai ma wani wata shekara sai kai ma wani da haka sai ka ga abin ya yawaita har sai ka ga Allah madaukakin sarki ya kawo mana saukin talauci a cikin al'umma na'am zakar ban gane ba wai ko wani abu ya taso sai a rika yi ta zamanto bashi a kansa kenan ta zamanto bashi a kansa babu hikima a cikin wannan babu hikima domin idan ta salwanta sai ya biya fitar da ita da in bai bada ita ga mustahikinta ba in wani abu ya faru aka yi sata aka sace ta sai ya biya zai lamunci na'am in shekara ta zagayo ita kanta wannan zakkar tunda ta kai nisabi ita ma zakka ta sake hawa kanta na'am zakkar ta yi ba za a ce zakkar ba ta yi ba masu rarrabawa 500 naira 50 da sauransu zakkar ta yi inda wanda suka bama fakirai din ne kuma Allah madaukakin sarki ya faɗi almustahiqin bai faɗi almustahaq ba ya faɗi wanda suka wanda suke wa za a ba su amma bai ce ga abin da za a ba su ba saboda kan aka ba su ko kaɗan ne ko mai yawa ne ya yi haƙi ya mutum ya biya haƙi to amma kuma hikimar da ke cikin zakka bai samu ba ta samu ba hikimar da ke cikin zakka ba ta samu ba na'am eh eh wanda zai registration eh eh wai za ka iya ba ɗalibi ya registration yo ai abin nan idan kana jin idan ba shi idan mawadaci ne zai rasa dubu ashirin da zai registration in mawadaci ne eh ai fakiri ne ai fakiri ne ai fakiri ne wanda yake inda mawadaci ne ai dubu ashirin ba ta gagare shi da zai registration ba saboda registration ɗin na karatu na ya zama to kamar ci da sha ne kamar ci da sha ne saboda haka wannan abin nan da sifarsa ta talauci za a bashi kuma wannan zakkar ma tafi don wanda za ka taimaka ma ɗalibin ilimi ya fi cancanta don haka kaga idan mutum yana da ƙarfi da zai iya yin sana'a ya kawo ma da kansa talauci amma kuma ya ce shi yana so ya je maimakon ya je ya tsaya yana yin aiki ya je ya karatu sai a bashi daga cikin zakka amma idan mutum yana da ƙarfi da zai iya yin aiki yace shi gaskiya so yake ya zo ya lizimci azumin annabi dawud yau yana azumi gobe baya azumi qiyamul layl irin na annabi dawud sulusun dare yana sallah in yaso dare da dare kuma ya ta bacci abin sa da dare tashi ta sallah abin sa wannan ba za a bashi zakka ba dan ibadarsa ta kansa ce ibadarsa ta kansa ce ya ce ba zai aiki ba yana da karfin yin aiki ya janyo ma kansa talauci domin ibada to je ta ibada ya haƙura da talauci amma ba za a bashi zakka ba shi ko ɗalibi mai neman ilimi neman ilimi dan al'umma ne saboda haka ya halatta abin nan dan haka al'umma za ta iya ɗaukar nauyin sa a bashi daga cikin zakka dan ya je ya nemi ilimi tunda abin da ya hana shi neman kuɗi da zai kawo ma da kansa talauci neman ilimi ne neman ilimi din nan ko ba dan kansa bane dan al'umma ta amfana ne musamman ilimin addini to irin wannan sai a ɗauko daga cikin zakka a bashi ba wata wata na'am na'am a in hukuma tana biyan sa shikenan ai dama abinda za a bashi ujratul mithl shi kaga an kayyada abinda za a bashi in hukuma tana biyan sa shikenan sai dai ita kanta hukuma za ta iya cewa maimakon ta rinka dauka daga cikin kudin ta tana bayarwa daga cikin kudin zakka za ta rinka dauka tana ba su albashi za ta iya yin wannan babu laifi na'am suke daukar za'e to idan sun tabbatar za a aiwatar da ita wajen ciyar da su din ba za a cinye ba babu laifi don wannan su ma mabukata ne sun ba su da sifar bukata ne don mabukata ne tunda abinda ake ba su baya isa su na'am eh eh shine tambayar da wannan yayi shine idan tana ware musu albashi shikenan ba za su ci daga cikin zakka ba amma ita kanta hukumar idan ta ce ba za ta rinka ware musu albashi ba za ta rinka daukan albashinsu daga cikin kudin zakkar da ake tattarawa ya halatta wannan babu laifi amma in tana ba su zakka in tana ba su to bai halatta su kuma su dauka daga cikin zakka ba tunda abin da aka ce dama a ba su daga cikin zakkar ujratul mithl shine ladan aikin su da ake bama wanda ya aiki irin nasu to tunda hukuma tana bayarwa kaga ba su da haƙƙi akan abin da yake yayi saura ya karo akan wannan na'am na'am yaran da mutum yake harka da su a kanti eh zai iya ba su zakka in dai sifar talauci ta tabbata a kansu ba su da in ba su da isasshe yana ba su albashi amma ya san albashin ba inda yake kai su zai iya ba su daga cikin zakka na'am na'am eh ban ji ba mace za ta ba mijinta zakka eh yana so ya sai mata yana so ya sai mata ya sai mata sarka da wannan zakar a ba a yi mahila a wato zakka mutum baya halatta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baya halatta mutum ya ci daga cikin sadakarsa sai dai idan yayi sadaka ne ga wani idan yayi sadaka ga wani shi kuma wannan ya zamanto ya yi tasarrufi da ita har ya zamanto ta dawo wajensa da hadiya amma mutum kamar a ce mutum ya yi sadaka sannan ya koma ya dawo da ya haƙi ta wata hanya sadakar ta dawo kansa bai halatta ba sai na umar ya taɓa bayar da wani doki fi sabilillahi daga baya aka zo za a sayar da shi ya zo zai saya annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi yace kada kai rujuyi a cikin sadakar ka saboda haka ita ma idan ita wannan ta yi dabara ne dan a sai dan ta sai zakka daga ciki dan ta sai zarka daga cikin zakkarta sai ta ba mijin domin ya je ya saya to wannan hila ne tahayyul ne ta zama to bani isra'ila kenan masu dabara masu dabarar sai abu wanda yake zahirin sa halal amma haram suke so su yi su boye da Allah ya kiyashe mu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأم بالخير بلاد المسلمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين